بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar talata ce da ta daidai da ashirin da bakwai ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na casa'in da biyu daga cikin jeron jiya karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu abul hussein muslim ibn al-hajjaj allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wa karatun take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi in ba wa manta ba muna cikin kitabul iman wato inda imam muslim yake tara mana hadisan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake bayani dangane da imani da shirka da abin da ya shafi ainihin kafirci da kuma irin fassarorin da ya kamata a kowane hadisi daga cikin ire-iren waɗannan hadisan waɗannan fassarori malamai su ne kaɗai suke iya fassara hadisan ba don kuma saboda su waɗannan hadisan yadda kake ganin ɗaiɗaikun su haka da akwai wasu hadisan waɗanda sai an haɗa su sannan ake iya ainihin fassara su fassara wadda za ta zama tufka da warwara ba ta faru ba wannan na daga cikin makasudan da yasa Imam Muslim yake ta kawo waɗannan hadisai na biyu saboda irin ainihin wauta da aka samu da waɗangarori guda biyu musamman na hawarijawa da murji'awa waɗanda muka yi ta maganganu a kansu a baya waɗanda da zarar sun karanta hadisi sun ji annabi ya ce kaza kafirci ne to sai su ɗauki wannan hadisi sai su ɗora shi kai tsaye akan duk wani musulmi wanda sau ga a zahiri ya aikata wannan abu to mas'alar da muke karkashin ta babu ne dangane da babu itlaq ismul kufr ala man taraka as-salah fadin kalmar kafirci kai tsaye ko sunan kafirci kai tsaye ga duk wanda ya bar sallah muka ji cewa lallai sallah tana da muhimmanci a wurin Allah madaukakin sarki ya farnanta ta kuma ya wajabta ta sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙara wa al'umma bayani dangane da ita hadisan da muke sharhi na daga cikin su lafazan da annabi ke cewa inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarku salah tsakanin mutum da shirka da kafirci shine barin sallah mana da zaran mutum ya bar sallah to shikenan shirka da kafirci sun taho gare shi Allah madaukakin sarki kiyaye to kun ga waɗannan hadisai suna buƙatar a tsaya a yi bayani musamman a irin waɗannan zamanna da musulmi suka samu kansu kamar yadda karatun baya ya bayyana cewa akwai musulmi da yawa yau ko dai sun daina yin sallah gaba ɗaya ko kuma sun daina yin wasu salloli ko kuma sai wasu salloli na sha'ani kamar sallolin juma'a sallolin idi da makamantansu suke zuwa wasu kuma akasin haka salloli ne ire-iren waɗannan ba sa zuwa sallolin juma'a da sallar idi da sallar jana'iza wasu su ne ba sa yi allah madaukakin sauke kiyaye to bayan da mun gama tattauna mas'ala dangane da abin da ya shafi hukuncin sallah wanda kamar yadda muka ce za mu zo can gaba insha Allah ta'ala za a sake tattauna ita wannan mas'ala ta hukuncin barin sallah yanzu wata mas'ala ce a ƙarƙashin waɗannan mas'aloli da muke tattaunawa da malai ce al-mas'alatu al-khamisa fi ikhtilaf ahli al-ilm fi hukm man imtana'a min fi'l baqiyat al-arkan ghayra ash-shahadatayn ina hukuncin game da mutumin da ya ƙi yin sauran rukunai na musulunci banda kalmar shahada tunda mun tattauna sallah yanzu sai mu ce ina hukuncin mutumin da yake bada zakka yana da halin ya bada zakka ina hukuncin mutumin da yake yin haji a halin yana da halin yin haji ina hukuncin mutumin da yake yin azumi a halin lafiyar shi kalau ba shi da wani uzuri wannan mas'alar malamai sun tattauna a kanta gashi malam yake cewa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah al-imam ibn taymiya Allah ya ji kanshi yace qad tanaza al-ulama fi takfir man yatruku shay'an min hadhihi al-fara'id al-arba'a ya'ni as-salah wa az-zakah wa as-sawm wa al-hajj malamai sun yi jayayya wato sun tattauna wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shin wai ana iya kafirta mutumin da ya ƙi yin sallah azumi zakka hajji بعد الإقرار بوجوب بعد إقرار بعد الإقرار بوجوبها bayan ya yarda cewa sallah wajiba ce azumi wajibi ne zakka hajji duk dole ne amma kuma ya ƙi fa amma shahadata ne to sai malam ya fara bayani dangane da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza lam yatakallam bihi ma ma al qudra fa huwa kafir idan mutum yace ya shiga addini amma kuma to ya faɗi kalmomin shahada guda biyu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah yana da ikon ya faɗa sai ya ƙi faɗa to wannan kafiri ne bittifaqil muslimina kafiri ne da dukkanin haɗuwar musulmi gaba ba ma'ana mutum ne ya ce shi musulmi ne to faɗi la ilaha illallah sai ce shi gaskiya ba zai faɗi ba me yasa ba za ka faɗi ba ai shirye gaskiya ba zai faɗi ba wannan duk musulmi sun haɗu cewa kafiri ne wa kafirun batanan wa zahira inda salafin umma wa immatiha malaman farko da limaman musulunci da suka biyo bayan su wa jamahiri ulama'iha da kuma mafi yawancin malaman addinin musulunci sun tabbatar da kafircin wannan وذهب طائفة من ال... من المرجئة to bari ku ji murji'awa da yake suna da wannan zindiƙanci kullum wai su suna da atifa suna da tausayi a to wai dan tunda da ya ce shi musulmi ne ko da bai faɗi la ilaha illallah ba su abin da suka ce wa hum jahmiyatul murji'a ka jahm was-salih wa atba'ihima ila annahu idza kana musaddiqan bi qalbihi kana kafiran fi zahir dun al-batin sai suka ce in dai har a cikin zuciyar shi ya yarda da musulunci amma a bakin shi ne ki faɗin la ilaha illallah sai suka ce to a zahiri sai a ce kafiri ne amma a batini sai a ce wai musulmi ne malam yake cewa wa qad taqaddama tanbih bayani ya gabata da fadakarwa ala asli hadha alqawl akan asalin irin waɗannan maganganu na murji'awa mun yi irin waɗannan maganganu mun faɗi ire-iren su wa huwa qaulun mubtada'un fil islam wannan magana tasu ita kanta bid'a ce a cikin addinin musulunci a ce mutum ya ki ya faɗi la ilaha illallah da baki kuma a ce wai wannan mutum a zuci to musulmi ne amma a baki ne wai kafiri a ce ne rikita rikita ce wannan walam yaqulhu ahadun min al-a'imma ba a taɓa samun wani cikin limamin musulunci ya faɗi irin wannan magana tasu ba وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر wannan bayanin ya gabata cewa imani na batini in dai har kai imani da Allah to dole ne sai ka fito ka faɗi la ilaha illallah bal wa ghayruhu kai ba wannan kalmar shahada ba ko sallah ce in dai ka yarda da ita da gaske to aga kuma a aikace ana ganin ka kana yi وأن وجود الإيمان الباطن وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا da kuma bayani akan cewa samuwar imani na babini tasdiqan wa hubban wa inqiyadan dun al-iqrar adh-dhahir mumtada cewa ba zai yi a samu imani na cikin zuciya da gaske ya zama imanin nan ya ɗinɗibu yana da jawuwa zuwa ga abin da Allah ya ce amma kuma a ce wai baki ya ƙi furtawa a ce da gaske a zuciyarka ka yarda da Allah da gaske amma kuma a ce to ka faɗi ka ce ba za ka faɗi ba da gaske ka ce ka yarda da sallah da gaske ka ce kuma ba za ka aikata ta ba akwai shakka game da cewa ka yarda din waɗannan bayanai su ne dangane da kalmar shahada wa amma al-fara'id al-arba'a dangane da ainihin wato farillai guda hudu kuwa fa idza jahada wujuba shay'in minha ba'da bulughi al-hujja fa huwa kafir ma damar mutun ya ainihin yi musu cewa sallah ba wajiba bace azumi ba wajibi bane hajji ba wajibi zakka biye musu waɗannan abubuwa bayan hujja ta isa gare shi mana dalilai sun tabbata gare shi cewa waɗannan abubuwan Allah ya farlanta su tare da haka kuma yayi inkarin su to malam yace wannan kafiri ne وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة hakanan duk abin da shari'ar musulunci ta ainihin wato haramta shi a ƙarara almutawatir tahrimuha waɗanda haramcin waɗannan ya zo birjik kalfawahish kama alfasha zina luwaɗi والظلم da zalunci wal kazib da ƙarya wal khamr da giya wa nahwu zalika da makamantan waɗannan gaba ɗayan su waɗannan haramun ne a cikin addini kuma kowa ya san haka sai wani ya musu cewa ƙarya ne waɗannan abubuwan ba haramun bane to wannan ma ya kafirce wa amma man lam takum alaihi hujja sai malam yace amma wanda hujja bata tsayu gare shi ba مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام مثال أتيش صابا مسلم تاني أو نشأ ببادية بعيدة kowa taso a wani ƙauye wanda yake nisa daga inda malamai suke lam tablughu fiha sara'i'ul islam shari'o'in musulunci ba su kai gare shi ba wa nahu zalika da makamantan haka aw ghalata ko kuma ya zama kuskure ne yayi fa zanna anna ad-dina anna alladhina amanu wa amilus salihati yastasnawna min tahrim al-khamr mutum ne ya musulunta da ya musulunta saboda jahilci bai san addinin musulunci ba sai dauka cewa to ai mu'minai su wannan babu komai dan sun sha giya kama ghalita fi zalika alladhina istatabahum umar radiyallahu anhu wa amsalu zalika a zamanin Umar an samu mutane irin haka mutane ne da suka musulunta kuma shikenan sai suka ci gaba da shan giya sai suka dauka ai su da da suka ji ana magana giya ba kyau to ana magana ga waɗanda ba musulmi bane Umar ya nemi cewa a to su tuba suka tuba to wannan rashin sani na iya samun wanda yake sabon musulunta ya aikata wani abu makamancin haka to ana bashi uzuri sai ce fa innahum yustatabun ire-iren waɗannan sai a nemi su tuba wa tuqamu al-hujjatu alaihim kuma sai a tsayar musu da hujja fa in asarru idan ku aka tsayar musu da hujja aka yi musu bayani tare da haka suka doge kafaru hina idin to a wannan lokaci shikenan sun zama kafirai wala yuhkamu bi kufrihim qabla zalika amma ba za a kafirta su ba kafin a yi musu bayani ba za a kafirta su a hukunta su ba kafin a tabbatar musu da dalilan haramcin waɗannan abubuwa idan na wajabci ne suka yi inkari sai an tabbatar musu da bayanin wajabcin in suka doge akan cewa sallah ba wajiba bace azumi ba wajibi bane zakka ba wajiba bace hajji ba wajiba bace bayan an yi musu bayani to anan ne za a iya cewa sun kafirta malam ya ci gaba da cewa kama lam yahkumu sahaba bi kufri qudama ibn maz'un wa ashabihi lamma ghalitu fi ma ghalitu fihi min at-ta'wil kama irin yadda waɗannan mutane na zamanin Umar suka kuskure wajen ainihin sun musulunta sai kuma suka bude wa kansu kofa ta shan giya su abin da suke fahimta cewa ai wannan haramci na giya ya tabbata ne ga waɗanda ba musulmi ba a zamanin sayyidina Usman an samu wata mata wadda ta sai bawa sai ta aje yana saduwa da ita da aka tambaye ta sai ta jawo ayar Qur'ani sai take cewa a taji Allah madaukakin sarki ya haramta zina ne sai kuma yake cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai matayensu ko kuma ainihin bayinsu to sai ta ga ita tunda ba namiji bace ba mata take da ita ba sannan kuma miji ne to ba ta da miji shine sai ta siyo bawa ita ma yana saduwa da ita to kun ga yanzu wannan ta'awili ce na kuskure to ba za a hukunta ta da cewa ta zina ba sai a yi mata nasiha a yi mata fada shikenan ta bari to shikenan magana ta wuce dan haka ku rinka kiyayewa ba murna ake ba celebration ake musulmi ya saba ma Allah ba ba murna ake musulmi ya kafirce ba ba murna ake musulmi ya yi bid'a ba idan ka ga dan uwanka musulmi ya aikata wani abu za ka yi bakin ciki ne sannan ka tsarkake zuciyarka ga Allah ka tunkare shi wajen yi mishi nasiha wannan yana daga cikin tarbiyya wadda ainihin muka rasa a kasashen nan namu na'am ba a ce musulmi baya kafirta ba musulmi yana iya kafirta imma ya kafirta da gangan imma ya kafirta da kuskure ba a ce musulmi baya sabon Allah ba musulmi yana iya saba ma Allah shi ma haka da gangan ko da kuskure na'am musulmi yana iya yin bid'a da gangan ko da kuskure amma babban abu shine ka sani da cewa waɗannan matakai guda uku to dukkaninsu ba daidai bane musulmi ya samu kansu kanshi a cikin su kafirci bid'a sabon Allah to amma a matsayinka na kai kuma dan uwan shi musulmi wacce gudunmawa zaka bashi a wajen cewa kai yaki da shedanin da ya saka shi cikin wannan mugun abu shi yasa wato banda karatuttuka da ake karantar da mutane wajibi ne a bada muhimmanci game da karatun aqida da kuma manhajiya ta da'awa shi yasa za ku ga duk jami'o'in duniya suna da kulliyatu da'awa wa usuluddin akwai maka aqida da tauhidi har ka samu digiri sannan kuma wace hanya za ka iya bi ka gabatar da wa'azi ga mutane da gwargwadon yadda suke na'am wasu mutane sai an zafafa musu wasu mutane sai an tausasa musu wasu sai an bi su da ƙarfi wasu kuma sai an bi su da lausasawa wasasa bi zakal khalqa linan wa shiddata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jagoranci mutane wasu ya bi su da kausasawa wasu kuma ya bi su da tausasawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba za ka san haka ba dole sai ka yi karatu akan yaya ake da'awa ba za ka san haka ba sai ka yi karatu dangane da mas'aloli na aqida to galibi a kasashen nan namu mutum zai je ne ya karanta qur'ani ya haddace qur'ani bai san ilimin tafsiri ba bai san ilimin ulumul qur'an ba bai san ilimin tajwidi ba bai san duk wasu ilmomi da suka shafi alqur'ani ba sannan abin takaicin shine ba da ya gama wannan sai kuma ya ce to bari kuma ya je zaman koyon tafsiri a sai ya yaudari kanshi cewa to ai shi tun da ya haddace qur'ani to ai karshen ta wancan da zai koya mai tafsirin ma bai haddace ba to wai dan me zai zauna gaban wanda bai haddace ba kuma ya koya mai to wai dan menene zai je zauna gaban wanda bai haddace bai koya mai ulumul qur'an to sakamakon wannan shikenan sai waye gari ya zama ga hadda qur'ani yayi ga kuma girman kai ya hau kan shi da annabi yake cewa batrul haqq wa ghamtun nas ga gaskiya waki ta ita ce ilimin ne ba yi da shi to waki gaskiya kenan me yasa yake ta saboda wari na waɗannan mutanen wato dole ne ku rinka fahimtar na daga cikin kurakuran da suka saka mu a cikin halin da musulmin Najeriya suka samu a kansu sune kurakurai ta farkin karantar da ilmomi waɗannan kurakurai ta farkin karantar da ilmomi sun taimaka da yawa an samu kai a halin da aka samu kai a ciki mutum ya haddace Qur'ani an ci gaba da ce mishi ala ramma akramaka Allahu inda aka je a ce ai ya hada hadda shikenan mutum ya dan iya gyaran wutar lantarki kun koma kuna ce mishi injiniya mutum ya je yana shara a asibiti kuna ce mishi dokta to menene zai sa gobe a ce za a karantar da likitoci ya je sai da cewa ba ma za ku ce shi ba likita ba yana gyaran mashin kun ce mishi injiniya yaushe zai je ya automobile yaushe zai je ya digiri ko ko ko HND ko makamantan haka akan waɗannan abubuwa to haka a cikin addini jama'a mutum ne ya dan iya karatun riyadu salihina shikenan sai ka ji ana ce mishi malamin hadisi mutum ne ya dan iya abin nan ahmarin shi sai ka ji ana cewa ai masanin fiqh ne to waɗannan kurakuran sun taimaka wajen a kai mutane a baro su to duk mutumin da dan karatu ne rabin nahwu rabin qur'ani rabin hadisi rabin to sai kuma sai ku zo sai ku ɗauke shi sai ku ɗora shi a majalisi ko kuma kujerar da malamai ne masu ilimi da kaifin hankali da gogewa da basira ya kamata su hau wannan wurin sai a zo sai a ɗauko shi sai a ɗora shi don haka da ɗan wannan karatun da yake da shi sai ga cewa duk wanda bai kai haka ba shi kenan bid'a ya ko kafirci ya ko shirka ya so da haka dole sai an samu gyara akan wannan kuma wallahi tallahi samun gyara akan wannan shine komai sai an tsaya an yi nazarin shi ya kamata yau shekara ashirin da shida da ta wuce na ware wasu matasa ina karantar da su game da kiran sallah da ikama saboda a lokacin zan fitar da labani a masallacin da nake limanci sai suka yi tawaye kiran sallar ne sai an yi musu karatu a kai kiran sallar shekara nawa suna kiran sallah a kai sai an yi musu karatu a kai yana ce duk su bar masallacin to su daina kira mana sallah aka zo aka yi darasi nazariya game da fiqh sunna aka karanta littafin fiqh sunna tukunan menene ma kiran sallah menene falalar kiran sallah waɗanda suka rage ba su wuce mutum sittin ba a lokacin suka saurari karatun ƙarshe bayan an gama ta'aliƙin da suka fara yi shine abubuwan da suka ji bayan da aka kammala karatun nan ba su bai gabata gare su sun taɓa ji ba kafin a yi karatun kuma kusan kowannen su ladani ne to sa'an nan aka zo a aikacewa ya kamata a kira sallah aka zo aka sa'an nan aka fitar da to wane da wane ko kadai ne za ku rinka kiran sallah a masallaci ku je nan kasashen Senegal Mali kasashen Chad kasashen Ghana ku gani haka suke sa kowa ya kira sallah dole sai ka halarci makaranta ta kiran sallah haka siddan za a ɗauko ka ainihin naɗa ka limami sai ka halarta haka nan za ka miƙe ka zama mai wa'azi sai ka halarta amma a ƙasashenmu ta sabbara littabrisi kullum muhawwisu balidin ta sama bil faqihi muhaddisi wa qad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi kowa zama malami kujeran malanta ta zama ba ta da wata kima saboda haka har ya zama a zamanin da ɗaliban ilimi har tsoron kujerun malamai suke a yanzu kuwa ɗalibi bai gama sakandare ta larabci ba amma ya fara hankoron wai ga irin malamin da shi ma zai kwaikwaya har ya fara shi ma kwaikwaya har ya kosa yanzu fa ya kusa gama wayar shi ma zai fara wa'azin ƙasa wallahi tallahi sai kun ji tsoron Allah akan haka shi sa wannan ajin na wani shekara ashirin da shida da ta gabata na kiran sallah na sake sawa malam mashhur ya buga mana wani littafi kwafi ɗari biyar yana nan ajiye a sto ɗin makarantar nan za mu samu lokaci da za mu ware ɓangaren karantar da kiran sallah da ikama a makarantar nan a zauna a karance wannan littafi a koya mutane a musulunci ya ake kiran sallah amma sai mutum yana kiran sallah an kace mishi ba haka ba sai ce a to ni ba musulmi bane ma'ana duk musulmi ya iya komai na musulunci kenan kuma bai koya ba na iya tuna a lokacin muna karatun sahihul bukhari yau shekara 22 da ta wuce a masallacin cikaji wani dattijo shine labanin wani masallaci a kusa da wurin an zo an yi karatu akan matsalolin kiran sallah na zo na nuna kiran sallah aikace dattijan nan gari yawa ya zo har gida ya ce a zuwa lokacin yake ce min ya ce wallahi shekarar shi arba'in yana kiran sallah ya ce amma in ba jiya ba bai taba jin wani bayani akan kiran sallah na ce to da ya kashi da ya ce dama an ɗauke shi ne shine gaduna a ma'aikata su shi yake gyaran fulawa da share da sauransu lokacin sallah ya kai shi kenan sai share bayan kwana biyu shi kenan sai na da kan shi ladani kuma sai kowa ya karba to har yanzu da muke magana shine labari a wannan masallaci yanzu kusan shekarar shi 80 a duniya to wajibi ne sai an samu gyara akan waɗannan abubuwan gaskiya saboda Allah domin waɗannan abubuwa ibada ne to ko tunda ibada ne bai halatta a yi su ba sai an koya yanzu duk wanda rediyon shi ta lalace baya daukan kowa ya ba gyara sai ya dubi wane ne ya iya amma game da addini ma balu dinuka tarda an tudnisahu wa saubuka dahar maghsulun min ad-danasi inna safinata la tajri 'ala al-yabis suka ce wai addinin ka me maka ne ba abin da ya dame ka kowace irin kwakyara sai ka yadda addinin ka ya shiga amma rigar ka sai ka samu tila wanda ya kware motar ka sai ka samu bakanike wanda ya kware sai ce kai ka saurara maka ji wallahi jirgin ruwa baya gudu akan tsandauri jirgin ruwa sai an dora shi a ruwa to wallahi addinin nan sai da ilimi saboda haka ka gaji musulunci kai musulmi ne bai baka damar ka iya addini ba sai in ka je ka koya dan haka addinin musulunci ba gargajiya bane kowa ya je koya zaka samu da yawa musulmin ba su iya ikama ba idan ka ci samu tuna kiran sallah bai san yaya ake kiran sallah ba waye koya mishi a shi ma dai ya ji ana yi kawai shi ma ya tashi yana yi ba barauta wala talaut haka mala'iku ba su ce ma a cikin kabari la barauta wala talaut baka iya ba kuma ka koya ba a sami'tu nasa yaquluna shay'an fa kuntu ni ma na ji mutane ne na faɗi shine ni ma nake faɗi ba da haka ake koyon addini ba addinin musulunci ghaniyun 'an at-taqlid ba ko koyo bane dole sai ka je ka koya shi sa ba ku samu yau da yawa zaka ga matasa daga cikin matasa suna hadda qur'ani 'ala al-manhaj 'ala al-manhaj al-mubtada' mutum ya zo zai koyi karatun ƙur'ani sai ka ji ya ɗauki murya wani ƙari'i ya zo wani gari wasu ha alfahari ake da wannan sai a ce wannan yana na yana hadda da su dai su yake yi wannan kuma da shirin yake sai na ce to amma ai bid'a ne kuma wannan ce min ki ba daukan murya wani a kira a taka ba kai ba daukan murya wani kai taka yaya taka take kai kai amma ba daukan murya wani karanta bakar abdullahi abu zaidin a cikin littafin shi bida'ul qurra al mu'asiri bid'o'in alaran murmin zamani Allah madaukakin sauke kiyaye to bayan dai duk da malam ya gama tattauna wannan sai ya ce wa amma ma'al iqrar bil wujub fa idza taraka shay'an min hadhihi al arkan al arba'a fa fi takfir aqwal lil ulama hiya riwayatun an ahmada mutumin da ya yarda cewa shi musulmi ne jama'a ya yarda cewa azumi sallah zakka hajji waɗannan abubuwa guda hudu musulunci ne amma kuma sai ya ki zaka samu da yawa a kodan da ke da dukiya ba sa zakka musamman ka shiga bangaren malamai fa yana da wahala ka ji malami yayi zakka ba shi da tarin kudi amma ba zai zakka ba wai shi gani yake to ai tunda yana wa Allah hidima yana wa'azi yana karatun Qur'ani yana tafsiri yana kaza yana kaza yana kaza to shi ba sai yayi zakka ba amma kuma yana da kuɗi kuma hasali abin da yafi haka sharri shine wani ya fitar da tashi zakkar kuma ya dauka ya bashi miliwa wannan da ya fitar da zakkar dubu ɗari ce yake da ita aka ce akwai zakka ta kai nisabi ya dauka ya bayar shi ko malam yana da miliyan ɗari amma shi tun da malami ne ba zai bayar ba ba a kasar Hausa mutane haka suke sai mutum ya fake da cewa tun da shi malami ne ko tun da shi yana aikin Allah ko yana aikin addini saboda haka akwai abubuwa duk Allah ya sauke mishi a ina matan aure matan aure da yawa suna da dukiya su ma ba sa zakka sai su dauka a to ai waɗannan za alhazan birni ne ake maganar zakka to sa'an nan ka dawo kan alhazan birnin kuma waɗannan da yawancin su suma ba su zakka da nufin cewa ai suna yin sadaka ai suna ayyukan alheri ai suna kai abinci gidan marayu ai suna kai kaza duk abin da kake yi na alheri to ma damar dukiyar ka ta kai kai zakka sai ka yi zakka kusan wannan to sannan azumi yanzu ga watan azumi ya taho yan kwanaki kaɗan suka rage akwai matasa da yawa ba sa yin azumi ba su tafi iyayensu na da kuɗi sun saya musu gidaje a cikin GRA da sabon doɗin guwanni a je a samo ainihin mahauci a zo a kira shi da zai yanka musu rago da rana tsaka a gasa musu a yi musu tsire da balangu su wuni cin abinci suna shaye-shaye waɗannan abubuwan wajibi ne munkarai ne iyaye sai kun tsaya kun lura da su kwayo mujarradin Allah ya sa kai dan boko ne ko kai mai kudi ne ko kai wane ne wane ne shikenan kai sai ka dauki kudi sai ka sakan ma yara wallahi duk sabon Allah da suka yi akan ka ne halaluha iqabu hisabu wa haramuha iqam ka kiyaye wannan Allah zai maka hisabi kuma zai maka ukuba akan duk waɗannan abubuwa to mas'alar anan ita ce waɗannan abubuwan a kaddara cewa mutum ya yi furucin ya wadda amma kuma ya ƙi yinsu kamar yadda muka yi ishara a baya mutum yana da kuɗin ya tafi aikin hajji sai ce maka Allah bai kira shi ba yanzu ga Ramadan ya zo akwai mutanen da sun kai shekara goma suna zuwa aikin hajji ai suna zuwa umra amma bai taɓa yin hajji ba me yasa sai ce wai Allah bai kira shi ba to wai menene Bahaushe yake nufi da kira ne bayan kiran da Allah madaukakin sarki a Qur'ani وأذل الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق بند ومن كلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بند ومن كلا ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da annabi Ibrahim ya gama ginin Ka'aba Allah ya ce dubi gabas yayi shela cewa ya ku jama'a ga Allah madaukakin sarki ya sa na gina daki ku to ku yi haji dubi yamma dubi gabas dubi kudu dubi arewa annabi Ibrahim bai haka duk wannan kiran bai isa ba sai an zo cikin garin ku kofar gidanka an kwankwasa maka kofa an ce Allah na kiranka ka taho hajji wajiba ce ka yi ta a rayuwarka so ɗaya idan kana da hali idan baka da hali ta faɗi a kanka don ko kujerar hajji wani ya ɗauka ya baka har yanzu hajji ba ta waje ba a kanka ba in ka dama sai ka siyar da kujerar ka yi hidimar da kaga cewa ita ce take da wajabci a kanka to idan har kun fahimci wannan to malamai sun yi maganganu dangane da mutumin da yake yin azumi zakka hajji kamar maganganun da suke game da wanda yake yin sallah maganar farko annahu yukaffaru bi tarki wahidin min al-arba hatta al-hajj wa in kana fi jawaz ta'khirihi nizaa'un bayna al-ulama faman فمتى عزم على تركه بالكلية كفر وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر وسمع لما يسوك شيء mutum yana da halin yin zakka ko ya azumi ko hajji amma ya ƙi suka ce ko da ike malamai sun tattauna game da hukuncin jinkirta hajji shin kana da halin kai hajji zaka iya jinkiri ka ce sai lokaci kaza wasu malamai sun ce eh wasu sun ce a asalin matsalar ta taso ne daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso madina shekarar farko bayan hijira Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da suratul baqara aka farlanta aikin hajji ali imran ta biyo ta tabbatar amma kuma annabi bai hajji a waɗannan shekaru ba sai a cikin shekara ta tara an shiga ta goma sannan ya je aikin hajji sallallahu alaihi wa alihi tun ga karanta littafin zabi ma'ad ibn al-qayyim ya tattauna mas'alar to sai wasu malamai sai suka ce to kaga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama hajji ta wajaba akan shi amma yayi jinkiri to da wannan ne ya halatta ai jinkiri sai suka ce a akwai uzurori ne na da'awa waɗanda suka tare shi ko kuma a wannan lokaci bai samu hali bane a sakamakon haka bai je ba don haka ka samu halin yin aikin hajji eh to kar kai jinkiri ka tafi to ala ayyati hal abinda malam ke cewa kaddara hatta waɗanda suka ce ya halatta ai jinkiri ma damar ba yana nufin ya bar aikin hajji bane wato ya yadda zai amma dai ba yanzu ba to amma ina wanda ya azama akan shi fa ya bari ne gaba ɗaya ba zai ba suka ce to babu shakka wannan kam suna kafirta shi kai tsaye an samu daga cikin malaman farko waɗanda suka tafi akan wannan fatawar cikin malaman fiqhu Imam Ahmad ibn Hanbali a cikin riwayoyi da aka samu daga gare shi wai Imam Ahmad ya yi fatoyi masu yawa almajirin shi malam Abubakar bin Khallal ya zabi wannan wasani annahu la yukaffar bi tarki shay'in min zalika ma al iqrar bil wujub wa hadha huwa al mashru' mashhur 'inda kathir min al fuqaha من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره magana ta biyu suka ce ba a kafarta mutum dan yaƙin azumi zakka hajji da makamantansu sai suka ce to wannan magana ita ce ta fi shahara a wurin mafi yancin malamai irin su almajiran imamu abu hanifa da malik da shafi'i imamu ahmad ma ya taɓa yin fatawa irin wannan ibn babba ya ainihin ɗauki wannan fatawar daga cikin almajiran shi wasalis la yukaffar illa bi tarki salah fatawa ta uku ita ce dan mutun ya yin azumi ya yin zakka ya yin hajji ba za a kafarta shi ba sai in sallah ce ya ƙi wa hiya riwaya salisa an ahmad wannan ita ce riwaya ta uku daga ahmad wato imamu ahmad yana da maganganu daban-daban kenan wato duk malamin da Allah ya tsawaita ran shi a duniya kuma idan yana da yawan karantarwa to za a rinka jin wajen fatawa yana yin fatoyi mabambanta domin ita fatawa asali ba a bace wadda take zama abin da za a rike ta dindindin a yi ta aiki da ita ba matsala ce ta taso yanzu sai malami ya ce ga wadda ba ka yi irin wannan matsalar ba za ta taso nan da shekara uku ga wani daban wanda ba wancan ba to fatawar da malamin zai mishi mai yiwa daban saboda ganin yanayin da aka shiga ba ma a Najeriya sai ka ji ɗaliban ilimi sai ka ji sun ce wai yana tufka da warwara ai fatawa ce fatawa ba ta da gindin zama kwaya ɗaya shi yasa Imam Ahmad bin Hanbali ma ya haramta a rubuta fatawa yake saboda in aka rubuta ta rudani ne zai faru domin yau wani ya zo an yi mishi fatawa game da kaza gobe wani kuma sai ya zo shi kuma sai a dubi daidai inda yake sai a yi mishi fatawa daidai da abin da yake haka malamai suke tuntuni karanta littafin a ainihin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari wani mutum ya zo ya ce wa ibnu abbas ala gafarta malam ina hukuncin wanda ya kisan kai sai ibnu abbas ya ce Allah ba zai gafarta mishi ba har abada aka ce ko yace sam Allah ba zai yafe mishi ba ko misqala zarratin sai jawo ayar suratul nisa sai hankalin sahabbai sai tashi eh abu abu almajiran shi da da mutumin ya tafi shikenan sai suka ce Allah gafarta mala amma mu ka sha karanta mana cewa babu wani laifi da mutum zai yi ya mutu sai Allah ya gafarta mishi matakar ba shirka ba to yanzu kuma ba shi ka ce in mutum ya kisan kai in ya shiga wuta Allah ba zai yafe ba zai dawwama a ciki dindindin sai ce kwarai da gaske duk maganganun haka suke to amma ai kamar sun saba wa juna sai ce wannan mutumin ku bi shi ku bincika ku gani yana so ya kisan kai ne sai ya zo ya ji in akwai rahama in yayi za a yafe mishi to zai je yayi in ku yi babu to zai fasa yace ku bi shi suka bi shi da suka bincika sai suka ji haka ne sai yace kun gani na mai fatawa da gurgurdan halin da na gan shi a ciki ne to kaga waɗannan gogaggun malamai kenan to amma waɗanda ba su goge da ilimi ba sai suka ɗauka fatawa zaunan ne a bace shi yasa kuke ganin mafi yawancin mata suke zama cikin rudani mata masu zuwa islamiyya game da haila domin za a sa musu wani dan matin burin malami ne ya zo ya fara musu karatu sai wata ta ce ala gafarta malam bayani dangane da hukuncin haila tana tambaye shi sai ba da ansa wata ma sai ce tambaya sai ba ta ansa iri ɗaya wata ma sai ce ba na ba da ansa ba a kun ga haila babu mace biyu da ake masu fatawa guda ɗaya game da haila saboda abu ne da ya danganci yaya ɗabi'ar halittarta da kuma asalin jinin gidansu yake a ina take rayuwa tana rayuwa ne a ƙasar Borno a Maiduguri garin da yake da zafi a wannan kuma tana rayuwa ne a ainihin Gembu ta cikin jihar Taraba a garin da yake shi kuma yana da sanyi a wannan tana rayuwa ne a ƙauyukan ainihin jihar Oyo garin da yake yana da sanyi amma sanyin wanda iri na ainihin kuni sanyi ne na cikin abin nan bishiyoyi da sauransu a amma wannan tana rayuwa ne a ina a cikin yola adamawa su kuma suna da zafi ne ba irin zafin sahara na maiduguri da zafin sahara na sokoto ba zafi ne na humidity zafi ne na ainihin duwatsu in ya haɗu da ruwan teku duk waɗannan na da alaƙa da yadda matan garurukan suke zubar da jinin haila to in ka tara su za ka yi musu fatawa kowace sai ka ce mecece matsalar da in ta faɗa sai ka ba ta ansa to wata in te maka tambaya sai ka ce to ke ta ɗazu ba ruwanki da abin da zan faɗa yanzu yanzu zan ba ta nata fatawan ne to amma sai ku ga an ɗauki fatawa guda ɗaya sai an lafka wa mata ga wada wata matar sai ta ce ita fa ba haka ba shi yasa annabi ya tara sai ne musu wa'azi sai wata ta tambaya ta ce idan mace ta mafarki mace na namiji na saduwa da ita shin za ta yi wanka in ta gama ni sai wata cikin mata annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ke ina kika ga mace tana zubar da wani ne in ta mafarki sai annabi ya ce a ba gonki sai ba ta ansa ko malamai suka ce ka gani to ita wannan bata taba sanin mace in ta mafarki mani na iya fita ba me yasa saboda ita ba ta yi to yanzu ka ba su fatawa iri daya ba su ba dole ka buga kansu ba to waɗannan suna daga ciki don haka ka je ka karanta littafin Zabi Ma'ad a inda ware magana dangane da mas'alolin fatwa zaka ainihin karu da yawa kwarai da gaske sannan ka karanta littafin Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin na al-Imam Ibn al-Qayyim shi ma sannan ka karanta littafin Al-Muwafaqat fi Usul sharia ta al-Imam Shatibi al-Gharnati waɗannan littattafan in har hannunka ya kai kansu ko kuma iliminka ya kai ka iya karanta su to zaka gane yadda ainihin ake fatawa amma fatawa kwaya ɗaya ba ta jan al'umma mabambanta ku kiyaye wannan da kyau wannan yar boko ce ta samu kanta a Abuja tana aiki wannan kuma ustaziya ce a garin Sokoto tana karantar da mata irin yadda fatoyin suke daban da irin yadda fatoyin za su kasance a Abuja da yadda to ustazi mai zafin kai sai ce duk ba musulmi bane musulmi ne amma ha annabi in wajen fatawa ne baya fatawa daya zaka zo ka ji wasu babubuka ba da dadewa ba za a tambaya annabi ayyul a ayyul a'mali afdal ayyul amali khair ayyul a'mali afdal wadannan ayyuka suka fi falala wata ran sai annabi ya ce jihadi wata ran sai ya ce imani da Allah wata ran sai kuma ya ce biyayya iyaye yana duban yanayin yana duban wanda ya tambayar saboda haka sai ku rinka lura da kyau kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka to dan haka Imam Ahmad kunji yake da maganganu mabambanta an fahimta wa salis magana ta uku la yukaffar illa bi tarki salah wa hiya riwaya salisa an Ahmad wa qawl kathir min salaf wa ta'ifa min ashab Malik wa Shafi'i wa ta'ifa min ashab Ahmad wa suka ce dan mutun ya yin azumi zakka haji ba za a kafarta shi ba sai in sallah ce an samu Imam Ahmad da wannan fatawar an samu malaman farko da yawa da kuma wasu almajiran Imam Malik da Shafi'i da wasu cikin almajiran Imam Ahmad akan haka warabi yukaffar bi tarkiha wa tarki zakati faqat yukaffar bi tarkiha wasu suka ce kadai in mutun ya yin sallah za a kafirta shi haka in ya yin zakka za a kafirta shi amma suka ce ba za a kafirta shi azumi da hajji dan ya yin su ba wal khamis yukaffar bi tarkiha wa tarki zakka suka ce za a iya kafirta shi in ya yin ainihin sallah za a iya kafirta shi in ya yin zakka idza qatala al-imam alaiha amma in ya fito zai yaki limamin musulunci wato mutum ne yaki babu zakka sai shugaban musulmi ya ce aje a yake shi kuma shi ma sai ya amshi yakin ya fito shi ma ya rama yakin to irin wannan za a kafirta shi duna tarki siyami wal hajji sai suka ce amma fa banda wanda yake yin azumi da yin haji wa hadhihi almas'ala laha tarfani ahaduhuma fi isbat al-kufr adh-dhahir was-thani fi isbat al-kufr al-batin malai ce ko da yake gaskiyar lamari dangane da mutumin da yake yin azumi zakka da aikin haji ita mas'alar tana da bangarori biyu ne magana dangane da akafirta shi a zahiri amma a batini ba a kallon shi a kafiri ma'ana ana nufin kenan kufrin duna kufrin sai a ce yayi kafirci kenan rashin aikata zakka da rashin aikata azumi da hajji da sauransu aiki ne na kafirai to sai a kafirta shi a zahiri ya zama kafirtawar irin wadda aka yi ta magana akai kenan dan ta tsoratar to da kuma magana dangane da kafirta cikin shi hakikanin shi shin kafirin ne shi ko ba shi ba to malam bai ya tattauna wannan mas'ala wadda yake gaskiyar lamari jama'a idan musulmi yaki aikata waɗannan abubuwan da nufin ya ainihin wato kafir ya ya ƙaryata waɗannan abubuwan wannan babu shakka dangane da ainihin wato kafirta shi amma in ya ki bayar da zakka ne ko ya ki yin azumi ko ya ki yin aikin hajji amma yana mai yadda da wajibcin su wannan abin da ainihin malamai suke gani shine har yanzu bai kafirta ba sai dai za a iya itlaƙin sunan kafirci a kan shi kaji bayanin da babin yake kenan dama yana magana ne dangane da itlaq usmil kufri alaman taraka sala to cewa da za a yi wani kafiri ne kenan kalma ce ta tsoratarwa ba ta hukunci ba ce to kaga daga nan ne zaka gane ashe ita wannan kalma ta cewa wani kafiri ne ba kalma ce mai sauki wanda yake kowa zai iya daukar ta ba sannan hatta malamai ba kowa za su rinka faɗi ba ko da hakan ne ba don goyi ba domin da haka ne jahilai suke daukar kalma a ba ce mai sauki kamar yadda ta yi sauki a Najeriya saboda an ji mutane suna hawa kan dururruka da mimbare na wa'azozi suna faɗin ta za sauki sai kowa ma ya dauka abar mai sauki ce saboda shi mutumin Najeriya galibi baya wa kanshi adalci galibi idan ya ji masana suna abu shi ma sai ce zai shiga cikin abu talakan Najeriya in ya gama su kudi suna dinka kaza sai ce shi ma sai ya tattara kudi ya dinka ma'ana kowa ba zai tsaya da gwargwadon inda Allah ya aje shi ba sakamakon haka a yau da aka ji malamai sun yawaita cewa annabi ya ce annabi ya ce sai ka ji ko jahili in yana magana sai kirkiri magana da Hausa kawai sai ce annabi ya ce wai sai ya dauka kawai shi haka ake magana shi ma kawai to jama'a kowa ya rinka taka tsantsan duk abin da zaka iya ganganci a ciki yana da sauki amma banda mas'ala ta ilimin addini Allah ya taimaka to sai kuma al-mas'alatu as-sabi'a fi hukmi man taraka shartan aw ruknan min arkani salati amdan zakiran to yanzu wata mas'ala ce ba sallah mutun yaki ba ya ba zai sallah amma kuma wani abu ne da yake sharadi a sallar sai ya ce ba zai ba kamar me kamar tsarki sai ce shi ba zai tsarki ba kamar me wankan janaba yace shi ba zai rinka wankan janaba ba alwala yace ba zai rinka yin alwala ba yana sanar da gangan an fahimta to ina hukuncin wannan malamai suka ce hukuncin wannan yana komawa kan waɗancan abubuwan ne duk ɗaya ne da wanda ya ƙi yin sallah ɗin da gangan wannan to inna ma ina son ka san fa a ƙarƙashin wannan tattaunawar da muke akwai wasu sirrori waɗanda ya kamata a tsaya a tattauna su akwai wasu musulmi da ba sa yin sallah fa ba sa yi ne saboda wata fatawa da ƴan tsubbu suka yi musu sai ce ka daina yin sallah a zahar ko ka daina yin sallar la'asar ko kuma ka rinka zama da janaba ko kuma ka rinka kasancewa sallar juma'a in za ka yi ta karkai alwala to idan irin waɗannan fatoyin ne to aiki da su kafirci ne ku je ku saurari jerin gyar kasusuwan mu na karatun littafin asarmul battar mun tattauna waɗannan abubuwa kwarai da gaske shedanu suna bullo mutane ta hanyoyi da dama waɗanda mutane wasu ba sa fadaka saboda neman mulki ko saboda neman kuɗi ko saboda neman wani abu sai a kafa maka wani sharadi wanda yake shi sharadin akwai kafirci a ciki amma sai ka rubi cewa to ai tunda malami ne ya ce maka musamman kuma za a ce maka din sai a kawo maka wata aya sai a ce to ka rinka yawan ta maimaita ta sai ka dauka a to ai ga ma aya Qur'ani kana maimaita saboda haka sai ka ga babu komai sai da haka mutum zai zo sallar juma'a ba zai alwala ba saboda an nuna mishi cewa wannan lara da ke jikin shi idan yayi alwala to za ta kai akwai mutumin da ba a bashi ainihin binnan guru a ce mishi duk wanda ya sake yayi wankan janaba to wannan gurun ba zai aiki ba saboda haka zai iya yin wanka kowane iri na soso da sabulu amma ba zai na janaba ba to duk waɗannan abubuwa tsafe-tsafe ne wajibi ne musulmi su basu Allah madaukakin sarki kiyaye shi yasa insha Allah muna fatar koda bayan babbar sallah ne za mu fara karatun littafin as-sarimul battar a wannan wurin insha Allah ta'ala domin kowa ya mallaki wannan littafin ka zo ka ji bayanai dangane da waɗannan abubuwa waɗanda sun zama ruwan dare a yau ga duniya Allah madaukakin sarki kiyaye imam muslim yace babu bayani kaunin imani billahi ta'ala afdalul a'mali babin da ke bayani akan kasantuwar imani da Allah madaukaki sune ko shine mafi daukaka ayyuka imani yadda da Allah madaukakin sarki shine aiki mafi daukaka a cikin musulunci don haka duk mutumin da ya yadda da Allah to yayi ainihin aiki mafi daukaka a cikin addinin musulunci to abinda mu ahlus sunna muke cewa kullun shine idan kai aiki mai girma to sai ka kiyaye girman aikin ta hanyar kiyaye mutuncin aikin da kuma rashin aikata abubuwan da za su lalata shi saboda haka kullum abin da mu ahlus sunna muke cewa ya saba abin da khawarij suke faɗi ko kuma murji'awa suke faɗi khawarij su Allah Allah suke bayan kayi imani kafirci ya bayyana gare ka dan su kafirta ka muku ba ma fatan musulmi ma ya kafirce muna ganin annoba ce ta same mu a ce wani musulmi ya zama kafiri dan haka ba ma murna na farko kenan murji'awa su kuma cewa suke babu komai tun da dai yayi imanin duk ma bambarnar da ya babu laifi to duk wannan bata ne to amma ba daidai bane a daurewa mutum gindi cewa tun da shi musulmi ne to kowa aikata kaza babu komai sai mutum ya ce a ya ina karatun alqur'ani ina karatun hadisan ina zikirin ina tuba zuwa ga Allah ina kaza to dan nayi kaza a'a baka mutunta karatun Qur'anin ba kenan baka mutunta zikirin ba kenan saboda haka da aka ce imani shine mafi daukaka ayyuka jama'a kada bayan kayi imani kuma ka je kana aikata abubuwan da za su warware shi da hujjar to ai kai ka aikata aiki mafi daukaka na'am saboda rigarka ta fi ko ta kowa wankuwa dalili ne akan duk inda kaga bauda sai ka mutsutsuka a jikinka ba dalili bane dan haka ku kiyaye kamar yadda na faɗi a baya wannan yana daga cikin matsalolin da dole ne mutane su rinka lura na'am daukar zafi akan musulmi ba daidai bane kamar yadda yake kuma budewa musulmi kofar sabawa Allah da nufin cewa su musulmi ne ai wannan ma ba daidai bane dan kai musulmi ne ka mutunta musulunci karkai kafirci karkai shirka karkai bid'a to idan kai kuma fa to kai kokari ka tuba to kada wani ya daure maka gindin ai tunda kai musulmi ne dan kai ai babu komai to dan ka saba ma Allah eh to ai kana istighfari kana tuba ga Allah ai babu komai a'a wajibi ne mutane su lura na daga cikin kaskanci a ce kana musulmi kuma ka kai da yin ganganci na saba ma Allah da haka wannan babu zai karantar da mu akan cewa wanda duk ya samu kanshi a halin imani da Allah to madalla ya samu daraja babba imamu muslim ibn al-hajjaj أبو الحسين النيسابوري هتي وحدثنا منصور بن عبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد حول السند وحدثنا محمد بن جعفر بن زياد وحدثنا محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi malam mansur dan muzahim shi ko daga nashi malamin mai suna ibrahim dan sa'ad to muslim yana da hanyoyi biyu ne da ya samu wannan hadisi sai tsaye da wannan hanya anan sai sake cewa malamin shi mai suna malam muhammad dan ja'far ya karantar da shi hadisi yace malamin shi ibrahim wato dan sa'ad din ya karantar da shi an ibn shihab shi ainihin ibrahim ibn sa'ad ya samu daga ibn شهاب الزهري شيك ودد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه سعيد بن المسيب يا رويت وانا حديثي دقى أبو هريرة وانا ولينا دي دقى تكمورا رند سعيد وأن بجسونا أبو هريرة أما في يوم تلوك تيكو أو سورة لي بايا فدن سونا أبو هريرة in ya zo sai ya yi irsali in dai har abu hurara ya karantar da shi hadisi sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakan saka ya sunan abu hurara saboda yana auren yar abu hurara sa'id ibn musayyib ya auri yar abu hurara sakamakon haka sai kan saka ya ainihin sunan da karanta littafin alfiya ta hadisi ta al-imam al-iraqi tare da sharhin al-imam as-sahawi sun yi bayanai masu ɗimbin yawa dangane da wannan ƙabiya cewa malaman hadisi ba sa karɓar mursalan hadisai ta bi iya zo ce manzon Allah ya ce da ba a karɓa ba aka ce sai dai mursalin Sa'id ibn Musayyib da inda aka ji ya ce Abu Hurairah manzon Allah ya ce to Abu Hurairah ne a wurin saboda surkin shi ne sai ya saka ya sunan saboda kunyar surkuntaka da ke tsakanin su sannan kaji Abu Hurairah ya aurar da shi ga Sa'id ibn Musayyib wannan ya bata masu cewa Abu Hurairah bai taba yin aure ba domin a shekarun baya an taba samun matasa masu zafin kai Abu Huraira bai taba aure ba sai matashi ya ce shi ma ba zai aure ba wato matsalar ita ce dole sai an samu malamai na sunna waɗanda za su rinka fassara mana ainihin nassoshin shari'a daidai ko da Abu Huraira bai taba aure ba amma annabi ya yi aure eh to da annabi ake koyi ai ba da Abu Huraira ba Abu Huraira in ma ya tabbata bai taba yin aure ba sai a neman mishi wani uzuri amma ba zai zama abin koyi ba an fahimta to amma da yake galibi ba a nuna matasan da ire-iren wannan ba sai suke taɓi kaniya jama'a na ga muku wani yana yawo da riga kwaya ɗaya kashi yana da hali wadda na tambaye sai ce wai a jami'ar madina da ke wai a jami'ar islamiyya da ke madina wai an ce akwai wani malami rigar shi kwaya biyu ce in ya wanke ɗaya yau ya sa gobe sai wanke ɗaya ya sa sai na ce to ka binciki wannan magana mata tabbata gaskiya tukuna kuma in ma ta tabbata gaskiya wannan magana shi yanzu da shi kake koyi da baka san shi ba ko kuwa da wanda ka sani fiyayyen halitta to kullum haka mutane suke da irin wannan zafin kai ka ji kawai an ce ne magana ta tabbata bata tabbata ba an ce amma fa yana da hali to duk waɗannan abubuwan wato dole ne sai an nuna wa mutane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine kadai abin koyi laqad kana ha fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir manzon Allah shine ake kwaikwayo kwaikwayon manzon Allah shine kyakkyawan kwaikwayo duk wani da zaka kwaikwaya to ka buga shi yasa kaga malamin ka yana karya hula iri kaza to sai ka tambaye shi tukuna sunna ce ba wai kai daga kaga yana yi kai ma sai kan an taba ka kace malamin ka ne yake duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke damun mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine kadai abin koyi bayan haka babu wani da ake ajewa ya zama abin koyi idan malami ne duk yadda ya kai da karfin bin sunna in kaga ya aikata abu sai ka tambaye shi tukuna wannan abin yaya yake in yi maka bayani ka ji da dalili to in kuma wata al'ada ce ko kuma wani abu ne ya dauka to ka rabu mushi da abin shi Allah madaukakin sarki ya taimaka Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul a'mali afdal an tambayi manzon Allah cewa wanne aiki ne yafi falala daga cikin ayyuka a cikin riwayar Tirmidhi ga wannan hadisi ayyul a'mali khairun a cikin ayyuka wanne ne yafi alheri qala sai yace imanun billahi yabba da Allah ka yadda da Allah shine aikin da yafi kowanne alheri qala thumma madha sannan sai Abu Huraira yace to sai me kuma ke biye da imani da Allah qala sai yace al jihad fi sabilillah jihadi gwagwarmaya dauki ba dadi a tare da ainihin kafirai da kuma tabbatar da musulunci ayi wannan kuma saboda tada addinin Allah jihadi yana nan tabbatacce har duniya ta tashi da dukkanin nau'o'in shi jihadi na imani da Allah jihadi na yaba da'awa sannan da jihadi na ainihin kafirai ba wanda ya isa ya soke shi ko America ko malaman wane ne har abada akwai jihadi ku kiyaye saboda bayan a September 11 da ta faru an zo ana ta ainihin abubuwa ana ana ta ana ta sa malamai sun koma suna ta ta'awili ba babu jihadi bane inna ma jihadi yana da sharuɗan shi amma cewar a ai jihadi yanzu ya koma jihadun nafsi wannan hadisin shi kanshi kafirai ne suka tsara shi ba hadisin annabi bane da ake cewa wa an ta an je wata ran jihadi an galabaita an sha wahala sai annabi ya ce wa raja'ana min al-jihadil asghar ila al-jihadil akbar jihadun nafsi ce awo mun dawo daga wannan jihadin da ko gani an galabaita to karami ne suka ce karami ne eh to wanne sai ce awo akwai jihadin nafsi wannan hadisin turawan mulkin mallaka su suka sa shedanu daga cikin malamai waɗanda suka yi aiki da su a lokacin nan su suka sa suka tsara shi saboda babu abin da azzalumi yake tsoro irin jihadi ku kiyaye saboda jihadi yana gyara ƙasa a samu adalci a samu kwanciyar hankali a samu lumana duk abin da ya saka mu a halin da ake ciki a yanzu shine zalunci ne zalunci kuma ya zama babu jihadi to inna ma jihadin yara ake yin shi to shine sai ka je wurin malamai sun karantar da kai to mas'ala za ta sake dawowa irin yadda nake bayani sai suke to ai irin waɗannan bayanan su suke harzuka matasa matasa sun dade ba su harzuka ba amma ba za a ce ba za a yi wa musulunci bayanin menene musulunci ba duk matashin da ya ɗauka kanshi fatawa ya tafi amma yadda ka san sallah sai da ka je wurin malamai suka koya maka haka jihadi ma malamai za ka je su bayyana maka azumi sai da malamai suka bayyana haka jihadi ma sai da malamai suka bayyana to in ya zama sallah ka je an koya ba amma jihadi ne kawai zaka je kai yadda kake so kayi wa kanka amma duk wata wauta da mutane za su game da jihadi ba za ta sa a ce wai a daina wa'azi game da jihadi ba jihadi wajibi ne kana jin bayan imani da Allah aikin da ya fi kowanne shine jihadi to jihadi malamai suka ce ta wani bangaren ana kasafta shi nau'i biyu akwai jihadi ad-difa'i kuna zaune sai aka kawo muku farmaki shine abin da turawan mulkin mallaka suka rinka yi ana zaune lafiya a daular Usmaniya wadda shehu ya kafa a ƙasar nan suka zo suka kawo daula farmaki suka yi ta kashe malaman musulunci suka yi ta kashe sarakunan musulunci duf'ar ƙarshe ta khalifan musulmi kaburbukansu suna can yanzu a can jihar Gombe can turawa suka kada su aka je aka yi musu kofar rago da wasu lalatattun musulmi aka sa bindigogi aka harbe su kaburbukan su suna nan bayan Allah ne su ne khalifofin ƙarshe wanda tura mulkin mallaka suka kashe su to shikenan sai aka da ana ta tawili sai zama duk wani abu da ya shafi jihadi jama'a sai zama barazana ga ainihin turawa littafin bayanu wujubil hijrati ala al-ibad ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد addin littattafan da dan godiyo ya rubuta babu littafin da turawa suka kijini irin wannan littafin gashi a hannuna bayan wujubul hijrati ala al ibad wa wujub nasb al imam wa iqamati al jihad shi Usman ya rubuta shi yace wajibi ne hijira akan bayin Allah sannan kuma wajibi ne a tsaye da jihadi wajibi ne kuma a tsaye da khalifa na musulunci sai tura suka ɗauke wannan littafi sai suka je sai suka ɓoye shi a cambridge university reference library no nigerian is allowed into that section of the library ba yadda wani ɗan najeriya ya shiga wurin ba sai aka samu professor Al-Hassan Al-Masri kaga hoton shi mutumin ƙasar Sudan ne lecturer ne a department na Islamic Studies da ke ainihin University ta Ibadan a wancan lokaci kamar shekaru 40 da ta gabata shi da yake dan Sudan ne da ya je ƙasar Ingila sai suka ba shi dama sai ya shiga wannan wuri ya ga littafin sai ya zauna ya kwafo littafin tsaf da ya fito sai ya zauna ya ta haƙiƙin littafin kuma ya fassare shi da turanci kaf kaga fassara shi mana abin da turawa suke tsoro ya faru yanzu ba bayyanar littafin kadai ba tashi ma ya fassara shi da turanci ba abin da turawa suke tsoro irin jihadi da haka suka koma suna barazana ga kasar Saudi Arabia cewa syllabus din Saudi Arabia shi ya ja wai duniya ta shiga halin da ta shiga yanzu na matasa dan haka wai dole duk abu duk inda ayoyin jihadi suke da duk babin da jihadi da kaza kaza sai a cire kai sai aka samu wani shedani ma wata rana daga White House ya zo press conference ya tara yan jaridu yana ce musu kai sai an bi Qur'ani ma an yi editing din shi kap in ba haka ba ba za su yadda a ci gaba da karantar da Qur'ani a duniya yana cewa ayi jihadi ba muka ce to ayi editing din Qur'ani amma mu fa musulmi dama ba wannan ne Qur'anin da muka dogara da shi ba na cikin kwakwalwa ne aka dogara da shi dan haka idan duk an canza wannan to sai a bi alarammomi kuma su ma a yi editing din kwakwalansu a ciccire wasu sala-sala na kwakwalansu don haddata a ciccire ayoyin jihadi asalin abin da yake faruwa waɗannan rigingimin da suke faruwa a duniya na waɗannan matasan ba shi ne matsala ba fa a Allah ya kama duniya ne da zunubanta asali corruption zalunci injustice shine ya haifar da abin da ƙasa ta shiga shi ya haifar da abin da duniya ta shiga mun karanta a nan a cikin littafin zabi ma'ad ko kuma a tubbin nabawi cewa da gwargwadon yadda kuke bin Allah da gwargwadon yadda Allah ke zaunar da ƙasa lafiya da gwargwadon yadda kuke zalunci kuke wa Allah fito na fito da gwargwadon yadda Allah yake rikita ƙasa da gwargwadon yadda mutane suka tsayu da bin Allah da gwargwadon yadda albarkatai suke albarkar ruwan saman ku ta danganci bin Allah ku fani ya danganci sabon Allah ku muka ji karatu ne karatu malamin yake cewa kai hatta hatsi kwayar shinkafa dawa gero masara da ba haka suke ba sabon Allah ne mai da su suka zama yan musi-musi to me kuke tunani a kasar ingila a bara aka samu wasu yara yan kanana ne yan secondary ne yan js2 ne zuwa js3 suka bi suka ta kashe mutane aka ta bin su da yan sanda kuma aka rasa yadda za a yi sai da aka koma majalisa aka zauna aka tattauna su da kansu suka ce ku tsaya ku duba ku gabu al'amura sun fara rikicewa a ƙasar nan ana ji ana gani mutane suna yin wasu abubuwa ana kyale su saboda su ne suwa na su ne suwa ne ba kwa ganin cewa wannan ne yasa yaran nan namu suna sanar da duk abin da muke su ma suka fara fitowa suna cewa bari su aikata abin da suke so su saboda shi ba musulmi bane ba zai iya gano wannan sirrin ba Allah shi ke zaunar da zukatan mutane lafiya idan aka bi Allah sai Allah ya kwantar da mutane hankali in aka ki Allah fa sai Allah har zuka zukatan wasu ƴan tsirarin mutane sai su tashi su galabaitar da ku yanzu yara ne ƴan ƙanana sun gallabi Najeriya ƴan ƙananan yara ne amma sun gallabi ƙasar ina dukiyar da ake warewa a security an cire minista kaza an cire mai kaza an cire kaza duk duk wanda ka je ka samu in aka ce mai bada shawara ne na musamman in ya bada shawara gobe in wani abu ya faru shi kanshi sai rena kanshi rena shawarar shi amma sirrin shi ne da za a samu wani ya miƙe a cikin majalisa a ce a binciki matsalolin zalunci din nan da gaske a hukunci a kansu amma matsala kwaya ɗaya aka ɗauko wadda duk ɗan Najeriya sai da aka zalunce shi a kanta sai dai baya duniya mana sai dai bai zo duniya ba amma in dai ka zo duniyar Najeriya nan daga shekara talatin arba'in to an taɓa maka wannan zalunci shine zaluncin man fetur aka zo aka ɗauko wannan matsala kwaya ɗaya aka ce za a yi gyara a kanta za a gano waɗanda suka yi zalunci za a gano kaza ana tahowa shikenan sai aka turo wani abu wanda gashi nan shikenan an yi kwana da matsalar shikenan wallahi bari ku ji ba boko haram ba ko fataran sai wasu sun fito sun ce arabiya haram kana yin larabci su bindige ka a da an ce maka za a samu wannan abin za ka yadda saboda haka masu hankali in bala'i ya faru cewa suke a natsu ba a yi addu'a kadai ba zaluncin da aka yi a mai da zalunci a yi adalci a kyautata to sai kaga Allah madaukakin sarki ya huce fushin shi sai kaga Allah ya sa ƙasa ta koma ta zauna lafiya amma wallahi mai mulki bai sai samar da security ba Allah shi yake samar da security amma Allah ya ce a bi shi to in aka bi shi shikenan sai samar da security ya kafa kenan in ba haka ba ƙasa irin Najeriya waye zai iya tare tan ba mala'iku ba boda irin ta Najeriya ka tafi Adamawa sai ka gaggashe sun sa ga immigration ga custom ga yan sanda ga sojoji sai daga nan gindin custom din sai ka hau mashin na naira ashirin sai ka kai ka wani kauye sai ka je sai ka wuce to dan me zaka biyo wurin custom din kenan haka ne duk waɗannan motocin da ake shigo da su ana cewa tourist custom din fa suna can suna jira can kuma shi kenan sai a biyo ta daji ba a iya tara ƙasa Allah ne yake iya tara ƙasa malaman da suke yaudara ku cewa ku kawo kuɗi a biya umara a yi addu'a ƙarya suke yi ba matsala addu'a ba ce zalunci da danniyar da ake a daina sannan kuma a gane with the development na information and communications technology yaɗuwar wannan fasahar zamani kwamfuta da na'urorin tarho sun sa yanzu fa kowa yana da masaniyan me ake ciki yaro ne dan karami zaka same shi dan shekara goma sha biyar yana da yar karamar rediyo yana yawo yana jin labarai yadda kwakwalwar shi take ba fa haka kwakwalan mutane suke ba to wai su abin da suke ɗauka sanda suke yara sanda suke matasa ba su san komai na duniyar su ba ba su san bayani akan budget ba ba su san bayani akan kaza ba yara ne ana toll gate muna cikin mota an je wuce sai sai ga mun fito da kuɗi mun bayar sai suka ce wannan kuɗin ba sai nace na gyaran hanya ne ana karba ne ana tara ana gyara hanya sai ne ce a gwamnati ba tana da kuɗi ba ba za ta gyara hanya ba to kai in kai ne ka faɗa mana amsar da zaka bashi ni dai ban da ansa ce gwamnati ba tana da kuɗi ba za ta gyara ba to yanzu ya ƙara waye wannan bai wuce shekara bakwai bai faɗa haka in ya kai shekara goma sha biyar ya ji an ce an fitar da budget hanyoyi biliyan kaza sai ce to ina waɗannan kuɗin za a rinka karɓar naira ashirin to shi kenan sai ya sa ji gida sai ce to bari ya kashe su wani ya yi jihadi ina gaya muku matsalolin kenan shine zalunci ne corruption ne da injustice wallahi yara ne yanzu waɗanda suke prison waɗanda aka zalunce su lokacin zabe yanzu su ne suke fitowa su ne suke shiga suna cewa su yanzu za su jihadi sun san waɗanda suka yi musu kaza kuma sai sun rama me kake tunani saboda wani bai zabe ka ba saboda ka faɗi zabe amma ko kuke da ƙarfin iko kun je kun sa an kwashe ƴaƴan mutane mutum ɗari biyar an zuba su a gidan yari sun wata uku sai suka fito sai suka ji ga wasu suna yaƙar ku saboda rashin fasaha idan ka faɗi zaɓe yadda ka murɗe to da sai ka ƙyala duk wanda ya faɗa da kai sai ka nemo shi a zo a yi sulhu to sai zama ka rage wa kanka makiya kenan amma ka faɗi zaɓe amma saboda kana da gata an murde an baka ka ce kuma zaka ci gaba da faɗa da mutane ka tara wa kanka makiya ka ƙara wa kanka makiya duk wani wanda yake makiyinka da ya je ya haɗa kai da wancan ya zaka iya da su yau mutum nawa ba sa iya zuwa garin su to shikenan ka gama mulkin ina zaka tafi ka zauna a ɗabi'ar ɗan adam duk inda ɗan adam ya kai ya komo in bai dawo garin su ya zauna ba fa duk inda yake a takura yake saboda garin ku ne baka nuna kai din nan da aka sani wani to yanzu kai ne wani ubanka ya mutu yana hawa jaki to yanzu kai kuma gashi na helicopter kake hawa amma ka je ka gina gida a Lagos ko a Kaduna wa ma yasan asalin ka wa ka burge a nan duk irin ku ne amma in ka dawo kauye shine za a taru kofar gidanka an maka tumasanci ya kamata ku fahimta dan haka matsalar ba matsalar wai a cire ayoyin jihadi ko hadisan jihadi ko maganganun jihadi a daina yi ba wannan bace tun yaushe waɗannan ayoyin suke tun yaushe hadisan suke tun tuni malamai suke wa'azi akan jihadi an yi irin waɗannan abubuwan amma zalunci ne gama kaiwa kat shi yasa sai ya fara bayyana jama'a a Maiduguri din nan akwai manyan mutanen da ƴaƴansu ne suka shiga cikin wannan kungiyar kuma ƴaƴansu ne suke fatawa akan aje a kashe su idan ka ga wani kaset ko wani CD nawa da nayi da na sa mishi hukuncin laya a musulunci ranar da dai wannan kaset din a Maiduguri ne na yi shi a wannan ranar akwai wani babban mutum da ya taso dan shi ya taho da shi wurina me ya faru dan yayi fatawa ne ya ce auren uwar da uban ya mutu ya ce zina suke yi da ya kafirta uwar da uban kawai sai ya gaba ya je shiga cikin su ana nan da ya zo waji wa'azi na sai ya koma sai ya ce musu gaskiya shi waji wa'azi wurin albani amma ya tuba sai uban ya ce a ni ka saba yaudara ta da ka ce ni ne kafiri kada aka ce uwarka ce kafira kada aka ce muka mun kafira kada aka ce zaman zina muke kada aka ce kai kanka mun cuce ka shege ne kai to yanzu kuma ka zo ka ce mun ka tuba ya ce a sai uwar da yake mata suna da liniyan su tana ta ce to a je a kai shi wurin albanin a ga da gaske ne ko a wajen suke wani dubawa ba a gane da gaske ne ko kun fahimta jama'a yace to kai me kai kaga haka yace to tara su akai akai ta musu wa'azozi akai ta kawo ayoyi nace a cikin ayar an faɗi ubanka aka ce ubanka kafiri ne ko a cikin ayar an faɗi uwarka an ce kafira ce yace to su dai kawai dai to yanzu yaya yace shi da gaskiya bari nace to babanka ya ce ya tsorata ne tunda ka taba yi ka tuba da ka fito da fatawa ta fita da ka sake fito da fatawa ta fi na baya to shine yanzu kuma yake tunani to karka a karbi tubanka kuma yace a shikenan yana 200 level a university ya bari aka koma da shi university yanzu yana daga cikin waɗanda aka tura su service kwana-kwanan nan ya gama ya haƙura saboda haka ƴaƴansu ne shi yasa a Maiduguri matsala a lokacin suka rinka cewa ƴaƴanmu ne ya zani zani faɗa da su ne ƴaƴanmu ne haka na ganin ya za a yi wannan taro suka yi suka ce waye zai je kashe shehu sai kowa ya daga hannu wajen su 80 sai da aka yi ƙuri'a sannan guda ɗaya ya samu aka yi ta mishi murna aka kwana uku a mishi murna sunan shi ya fito zai je kashe shehu kai dan girman Allah ka dubi wannan bala'i ƴaƴan ku ne Allah ya jarabce ku taro suka yi waye zai kashe shehu kowa sai daga hannu wajen su 80 sai aka ce to ayi ƙuri'a tunda kowa yana so kuma mutum da yake so a tura da ta fada kan wani sai aka ta rungume shi ana shafar shi ya samu daraja zai je kashe shehun barno shine fa je cikin masallacin juma'a ya daura bom ya je bude kuma da irin wannan musiba kuma da irin wannan musiba la hawla wala quwwata illa billah to Abu Hurairah dai tambayi manzon Allah cewa wani aiki ne fi kowanne falala yace imani da Allah yace sai ne yace sai jihadi wajen tada addinin Allah qala thumma ma za sai yace sai ne qala sai yace hajjin mabrurun hajji karbabbe hajjin da Allah ya karba to wannan yana daga cikin ayyuka masu daraja hajji mabrur hajjin da Allah ya karba kuma tana biyo bayan ka tsarkake zuciyarka ka je kai aikin hajji kamar yadda Allah madaukakin sarki shar'anta a bisa harshen fiyayyen halitta a cikin hadisi zamu zo mu karanta annabi yana cewa khuzu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni duk wanda zai aikin hajji jama'a sai ya kokari wa aikin hajji irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam malamai kuma sai su ji tsoron Allah su koya mutane aikin hajji kai tsaye domin aka tafi wurin aikin hajji sai kaga gidabanci yana bayyana daga wasu malamai na rashin yadda za a karantar da aikin hajji yaushe za ka je ka tara alhazai kana ce musu wai hajji yana da rukunai kaza yana da mustahabbai kaza yana da makaruhai kaza yana da kaza wani ma bai taba jin menene mustahabbi ba Buflatin ya biya kudin aikin hajji daga ƙauyen Soba ya taho kana ce mishi hajji yana da rukunai goma yana da mustahabbai talatin yana da kaza sai dai ta girgiza kai yana alaroni modibbo alarai ne modibbo amma ba a fahimtar da kake cewa kawai ne maka ranka ya dade ne mala Allah ya kiyaye wa fi riwayati Muhammad bin Ja'far qala Muslim yace amma a cikin riwayar Muhammad dan Ja'far cewa ya imanin billahi wa rasulihi yadda da Allah da manzon shi a cikin wannan riwayar bai ce yadda da Allah ba kadai wato aikin da yafi kowanne shine yadda da Allah da ainihin manzon shi sannan sai jihadi sannan kuma sai hajji wadda take mabruriya dan haka in za a koya mutane aikin hajji kai tsaye ake koya musu aikin hajji din jama'a ɗaliban ilimi ilimi su ne ake buɗe risala ko bulugul marami ana koya musu su gane farilla su gane kaza su gane kaza amma jama'a in ka tara su da farko za ka fara nuna musu matsayin aikin hajji dole ne a musulunci ga falala aikin hajji sannan ga wuraren da ake aikin hajji sannan sai ka zo in an je wuri kaza kaza ake in an je wuri kaza kaza ake tare da haka haka ba ta isarwa idan za su tafi kuma sai a hada su da wani malami ya shiga cikin tawagarsu yana nuna musu abubuwan a aikace in ba haka ba wallahi zaka tausaya al'azam ina fata an gawo ba dan komai ba saboda zaka ta ganin abubuwa na shirme yana faruwa muna kan layi ne anan anan airport ne na Kaduna za mu shiga jirgi wata shekara sai wani dan uwana ne ba fulatani mutumin kauye da ya ga jirgi haka shinshime mai sai ce mu dubbo wannan ce arafa da za mu hau na ce a ba mu kai ba tukuna na ce wannan jirgin sama sunan shi jirgin sama ya gani shirin haka sai ya ce wannan ce arafa da za mu hau sai ce a wannan jirgin jirgin sama ke nan modibo ana tafiya kuma wani malami shi ma ya tashi yana tabara ya kai ya dawo ya kai ya dawo na ce alaga ta malaya aka ne ce gudu ya yi yawa gudu zan je in samu direba ne a rage gudu ba haka ba a tsayar sauka yanzu mutanen da ke shirme irin wannan jirgin sama ma su mishi shirme balle hajji ka zo kana cewa yana da yana da rukunai talatin yana da sharuɗa arba'in da tara kawai ka koya mishi yadda zai kawai Allah maɗaukacin sarki ya ka ka rinka addu'a Allah ya karɓa kawai shi kenan a wuce wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim dukkan sun rawaito shi wannan hadisi na Abu Huraira cikin malamai an samu ainihin al-Imam Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da wannan hadisi Ahmad da Darimi da Abu Awana sun fitar da shi Abu Nu'aymin da Ibn Manda da Ibn Hibban da Baihaqi sun fitar da shi Baghawi ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi yana bayyana mana cewa ainihin mafi falala ayyuka shine ainihin imani da Allah sannan yana bayyana mana ashe a cikin ayyukan musulunci akwai tafaduli ashe wani aikin yafi wani aikin a musulunci na fata an gane sannan wannan yana nuna mana jihadi yana daga cikin aiki masu falala domin gashi kaji bayan imani da Allah babu abin da ya kai shi falala sannan kuma wannan ya nuna mana sahabbai suna da matukar kwadayi na ainihin ilimi a inda gasha suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tambaya dangane da menene yafi falala domin su lazimci yin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka a nan ne za mu saurara sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah ta'ala gobe ma karfe shida in Allah ya so za mu yi wannan karatu a inda muke fata a gobe din za mu rufe insha Allah ta'ala sai a samu wata rana daga cikin ranaku sai ayi wa al'ummar musulmi bayani dangane da azumi a takaice sannan kuma sai bayani dangane da darussan azumi a yadda za su kasance insha Allah ta'ala tare da cewa Bahaushe ya ce mai kwarmin ido to da wuri yake kuka bana mai yiwa ba za mu samu abubuwan kamar yadda muka same su a bara ba saboda akwai tafiya wadda insha Allah ta'ala za ta bujiro mana cikin azumi din amma dai in Allah ya so gwargwadon abin da ya samu din to muna fatan Allah ya sa albarka a ciki abinda muke shawara in Allah ya so daidai lokacin da zan yi tafiya din za mu samu a gayyato wasu malamai waɗanda za su zo su rinka tara jama'a a wannan wuri suna yi musu wa'azozi da lakcoci insha Allah da gargadon abin da ya saukaka Allah ya mana zabin abin da ya fi alheri duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya karba ibadojin mu da wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka